Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a 18 ga watan Shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jun miladiya dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da sauraron karatu daga Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad za mu miƙa abin magana ga Alhaji Haruna Ciyaman sai ya buɗe mana da addu'a أكرمك الله بسم الله
أذكرت وأصيلة وكرت المادة كمادة وكرت آية الكرسي كمادة وكرت آية الكرسي كمادة لله كمادة إنك بردا جاء سنة من الدعاء شكفا سيدي اليوم سبحانه wata addu'a da kara masa lafiya da farafi ya bukatu da dukkan mamaye.
آمين فاتحة والصلاة الفاتحة صلى الله عليه بسم وسلم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عظيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah ‘yan uwa kamar yadda muke gani Allah ya azarta mu da baki masu albarka sharifi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sharif Muhammad Sagir bin Sheikh Yusuf da magaran mu ne musu barka da zuwa yau shehu zai yi mana karatu ne cikin littafin jawahirar rasa'il wasiƙa ta shida idan aka duba shafi na sha takwas shehinmu shek ibrahim mansur imam zai mana fassara a karamar allahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله المستقيم أما بعد يقوى مسلمين ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za mu karanta littafi mai suna Jawajirun Rasali wanda Maulana Shekh Ahmad Ali Abdul Fatih radiyallahu ta'ala anhu warḍahu an nabi alin ya tattara wato wasiƙun shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu domin wannan wasiƙa da za mu karanta a yau ta dace da mu ta dace da su ta dace da ku kuma ta dace da shi kamar yadda ta dace da ni wannan wasiƙa da za mu karanta babu wanda baya shi sai dai idan ba shi ba da yake so ba amma in dai shi ba da wajen Allah da Allah ruwa ba wannan bi an yake so ya bi to ya saurara da kyau ba ma batun jani dan faila kawai ba musulmi ma wanda baya yin dalila in dai yana neman shari'a to ya saurari wannan wasiƙa za ta amfane shi da za a ja a fassara amma muna ganin mu fassara ko mu je yi muku sauki kuma zai yi muku saurin fahimtar abin da yake ciki. Maulan shi fari, Rabi Allah ta'ala Allah ba wa annabi Ali ya ce, Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su tabbata a bisa shugabanmu, Ali Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. wanda shi ne abin yabo sama da ƙasa mai shirya ta bayi zuwa tabarkin Allah ne kake mahimmanci ya ce alhamdulillahi dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda yake faɗa a cikin littafinsa mai kyautataccen saukarwa wanda ƙarya ba ta zuwa masa ta gaba ko ta baya ta dama ko ta hagu wanda wannan littafi na Allah tabaraka wa ta'ala shine igiyar Allah mai ƙarfi kuma wannan alqur'ani shi ne shari'a wadda take bayyananniya alkur'ani shi ne ke bayyanar da halal da haram alkur'ani shi ne ke yin bayanin abu mai kyau da mummuna in kai mai kyau ka shiga aljanna in kai mummuna ka shiga wuta Allah kiyaye duk abin da ba alkur'ani ba ko ne ne shi fata ne sai ne idan qur'ani yake fassarawa kamar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan littafi wato alqur'ani dan rahama ga halittarsa wato da alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya su dai alqur'ani sunansa kitabun lahi samit littafin Allah kurma annabi sunansa kitabun lahi na'ik littafin Allah mai magana shi ya sa da aka tambaye sai da Aisha ma hulku rasulillah ta ce kana hulku hulku al mene ne ɗabi'un ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce ɗabi'unsa shi ne alƙur'ani saboda haka shekarar da ta wuce a wurin tafsiri mun gaya muku cewa hablullahi makiyi yana ɗaukar fassara da yawa abdullahi makiyi yana iya ɗaukar alƙur'ani yana iya ɗaukar wato a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya ɗaukar shaykhul islami sallallahu alaihi alƙur'ani manzo Allah shaykhul islami duk wanda ka rike ciki a bakai kai wanda ya rike alkur'ani da wanda ya rike manzala sallallahu da wanda ya rike shehu musulunci a zamanin sa duka Allah ya rike shi ya ce Allah ya saukar da wannan littafi rahamatan li khalqihi domin rahama ga halittarsa alkur'ani rahama ne ga halittar Allah baki da kamar yadda ka san manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma rahmar Allah ne ga halittar fadiliya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma yuko ka ba shi dan rahma ga talikai wannan alqur'ani ya sauka rahma ga halitta halittar farko da kuma halittar karshe halittar farko da kuma halittar karshe sai shi wajen Allah ne shi to barna ta yawa a wannan zamani barna ya yawa ga malamai sun shuru ga mukaddamai sun shuru ga shehunnai sun shuru ya ce bari tana musu ubangiji ta bari ko ta'ala ya ce wanta kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna yace wanta kun minkum dole ne ba ba makawa tilas a samu waɗansu jama'a daga cikinku ba kowa da kowa ba wanta kumminku dole ne a samu waɗansu jama'a daga cikinku ya ummata muhammadu ya ku al'ummar manzala sallallahu dole ne a samu waɗansu daga cikinku ummatu yani da'ifatu waɗansu jama'a daga cikinku da dole ne alkhairi waɗanda za su rika yin kira zuwa ga alkhairi menene alkhairi menene alkhairi da Allah ya ce dole ne a samu waɗansu daga cikin musulmi da yin kira zuwa ga wannan alkhairi alkhairi shi ne dukkan abin da yake a cikin sa akwai salahun diniyun aw dunyawi duk abin da akwai gyaruwa na addini wata maslaha ta addini ko kuma wata maslaha ta duniya to dole ne a samu wadansu daga cikin su dinga yin kira zuwa ga wannan alkhairi amma maslahar duniya sai idan za ka koma zuwa ga taimakon addini au salahun qalbiyyun au ruhaniyyun dole ne a cikin addini a samu waɗanda za su dinga kira zuwa da addini waɗansu ko su dinga kira da yanzu kamar misali maganar siyasa ne dole a samu waɗanda za su dinga faɗakar da mutane akan maganar siyasa akan maganar siyasa ta yadda musulmi ba zai cutu ba a cikin sha'anin siyasa amma ba wai a samu malamai su dinga magana akan siyasa su saboda aljihunsu ko kuma gidajensu ba a su magana da naka amfani da umar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ta magana siyasa akan abin da zai gina su ya gina rayuwarsu ko kuma wata bukatar su ba dole ne a samu wannan malaman da za su dinga magana akan addini da kuma wanda za su dinga gyara siyasar mu suna nuna mana ba ga abin da ya dace ku yi ga abin da bai dace ba kuma suna yi wa shugabannin su ma nasiha ga abin da ya dace ku yi ga abin da bai dace ku ba wannan malamai na farko kenan dole kuma a samu waɗansu malamai su kuma da za su rika yi mana magana a kan zuciyoyinmu da kuma ruhinmu shi ne salahun kalbiyun au ruhaniyun dama mun ji muku a wurin tafsiri malamai uku ne malaman addini akwai shuyukut ta'alimi su ne waɗanda ake magana a kansu a nan shuyukut ta'alimi wanda za su dinga sanar da mu addininmu kuma su suka kusa da gwamnati irin waɗannan malaman su za ta dole ne su dinga yin nasiha kan abin da shafi harkokin siyasa kuma su dinga yi wa shugabannin ƙasa nasiha su ma sannan akwai shiyukun tankini masu ba da zikiri su ne masu gyara zuciya sannan akwai shiyukun tarbiyyati masu sanar da bayi Allah su ne masu gyara ruhi sannan na ƙarshe akwai shiru kwatanci ya fi waɗanda su ba maganar karatu za su koya ma ba ba dalila za su baka ba ba tarbiyya za su baka ba a in ka shagala ka shagala ka shagala ka lalace ka taɓarɓare ka tambaye to ka je ko soke ka zan ka koma gida ana kiran su shiru kwatanci ya fi dole ne ka san su هم الذين إذا رؤوا ذكر الله sun ne waɗanda in an gan su ake tuna Allah kun ka shagalaran da kuka haɗu za ka ji da cikin Allah kawai. To dole ne a cikin ku a samu irin waɗannan malamai su dinga kira zuwa ga alkhairi wa ya amuru da bil ma'arufi sannan su dinga yin umarni da aikata kyakkyawan aiki. Me ake ce kyakkyawan aiki? Kyakkyawan aiki huwa ma yastahsinu dafu wa yartadihu shar'u ma yastahsinu dafu السليم ويرتدي الشرع المستقيم abin da ake nufi aiki mai kyau shi ne abin da ɗabi'a ɗabi'a mai kyau wanda ba ta gurɓace ba in ta gan shi za ta so shi duk ɗabi'ar da ba ta gurɓace ba in ta ga abu za ta so shi sannan shari'a mai kakkiya madogociya ita kuma za ta ce na yarda sai ta samu mai kyau. Ɗabi'a mai kyau ta so abu, shari'a mai kakkiya ta yadda da abu, shi ake kira al-ma'ru. To dole ne a samu malamai su ne kira zuwa ga wannan al-ma'ru abinda ɗabi'a mai kyau za ta so shi, abinda shari'a mai kakkiya za ta yadda da shi. Da ana shan giya, ɗabi'a mai kyau ta yadda da shi. Shari'a mai kakkiya ta yadda da shi. zina ɗabi'a mai kyau za ka so shi shari'a mai kakkiya za ta yi da shi cin yin sallah ɗabi'a mai kyau za ka so shi shari'a mai kakkiya za ta yi da shi cin yin karatu ɗabi'a mai kyau za ka so shi shari'a mai kakkiya za ta yi da shi za ki iyaye da rina su ɗabi'a mai kyau za ka so shi shari'a mai tsakiya za ta kai su saboda ka alma'aru abinda ɗabi'a mai kyau za ta so shari'a mai tsakiya za ta yarda da shi shi ne Allah ya ce to dole ne a cikin ku a samu waɗanda za su dinga kiran mutane zuwa ga aikin alkhairi kuma su dinga umurtar su da kyakkyawan aiki wai na hauna ne munkai sannan kuma su dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki menene mummunan aiki kullu ma yunkiruhu at-tabtu as-salim wa yartadihi shar'u al-mustaqim shi ne al-munkar a وينكره الشرع المستقيم wato abin da ake nufi abin ƙi shi ne abin da ɗabi'a lafiyayya idan ta gani za ta so shi shari'a miƙaƙƙiya idan ta gani za ta ƙi shi ɗabi'a lafiyayya za ta ƙi shi shari'a miƙaƙƙiya ba za ta yarda da shi ba shi ne abin ƙi to dole a samu wanda za su yi kira zuwa ga wannan Allah tabaraka ta'ala ce ku duk wanda ya aikata wannan daga cikin ku wa ulaika humul muflihuna wadannan su ake cewa rabautattu su ne suka samu babban rabo ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amara bil ma'ruf wa nahaa anil munkar kana khalifatan lahi fi ardihi wa khalifatan rasulihi wa khalifatan kitabihi duk mutumin da yake kiran mutane da zuwa yake yi wa mutane umarni da kyakkyawan aiki yake yin hani daga barin aikata mummunan aiki to wannan mutum ya kasance khalifan Allah ne shi a bayan ƙasa sannan wannan mutum khalifan manzon Allah ne a bayan ƙasa sannan wannan mutum khalifan littafin Allah alqur'ani a bayan ƙasa Zuzai fatul yamani Allah ya kara mai yadda ya ce يأتي على الناس زمان لأن تكون فيه شيفة مال أحب إليهم من مؤمن يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر wani zamani yana nan yana zuwa wa mutane wallahi idan wannan zamani ya zo wallahi mushen jaki ya hume wa a bidar ga wani mushen jaki ya hume musu umarni da kyakkyawan aiki mai yin hali da gaban mummunan aiki targa a wurinsu ba mu shiga wannan zamanin ba me yi umarni da kyakkyawan aiki yi hannu da wani mummunan aiki mushen jaki ya fi shi daraja a cikin wannan zamani Allah ya kiyaye to shi ne shi wajen Allah ta Allah ya ce to kun ji ba abinda Allah ya bada wata Allah bai ke wanda kun yankun ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika hum al-muflihun dole ne a samu wanda za su dinga yin kira zuwa ga wato aikata alkhairi kuma su dinga yin umarni da kyakkyawan aiki su dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki waɗannan masu wannan aiki su ne rabautattu in kana so ka ga wannan aya tana cikin suratu ali imrana aya ta ɗari da hudu sannan shi mai to kuma ga wata aya saboda bayan lalacewar da zamanin da ne yawan tattaunawa ya yi yawa da yawan mitin a yi ta ganawa a yi ta mitin a yi ta mitin a yi mitin a zawiya a yi mitin a masallaci a yi mitin a gida wani lokaci a tafi a je a kama wani wuri ma a je a yi mitin amma mitin din ba Allah ba annabi ba shi wani gidan ba shi ba ba ci gaban kowa ne ci gaban masu mitin ne kawai kuma ci gaban ba ci gaban ne a cikin Allah da wannan tattaunawa ya yi yawa da kuke yi tsakaninku saboda ka bari ya muku ubangiji ta barko ta ya ce la khaira bi kathirin min najwahu la khaira ba ma kai bi kathirin a cikin mafi yawanci min najwahu daga ganawar su kawai ana zo kai don ya taba da Allah zo mu gane wani ma sai da Allah zo mu gane da Allah zo mu gane da Allah zo mu gane ko kuma a kuma da Allah za mu gane gobe za mu gane ko kuma da Allah muna sanar da kai jibi za mu gana sai ka zo wurin ganawar sai ka zuba Allah shi ba Allah ba ciki ba yau yana ciki ba yau ba wato wannan ayar da shi ya kawo mana anan ayar tana mana faɗa ne ma akan marar yawan magana ita wannan aya babu alkhairi a cikin mafi yawancin maganganunsu babu alkhairi a cikin mafi yawancin ganawansu babu alkhairi a cikin mafi yawancin mutuntunsu babu alkhairi a cikin mafi yawancin tarurrukansu wannan aya tana kwaɗaitar da mu a bisa musaba da yawan kawaici wanda kawaici yana da cikin rukuni da nika sunaye dama arkanu tasawuf arba'atu arkanu tasawuf arba'atu rukunnan sufanci hudu ne illatul kalami illatul manami illatul da'ani حظم الأذان من جميع الأذان قلة الكلام قلة المنام قلة التعالي حمل الأذان من جميع الأذان ƙarancin magana ƙarancin barci ƙarancin cin abinci ɗaukar cuta daga dukkan halitta da shege da ɗanyinsa da ɗan banza da munafiki da zindiki da shaki da maƙiyaci su zage ka kaita ba komai a ciki ba komai kowa ma ya faɗa abin da ya gama su ba suna cewa da ƙasa ba ta yadda a taka ta ba da an shuka dawa ba za ta fito ba wannan wulakanci da ake mata a taka waɗansu su yi tsalle-tsalle waɗansu su buga ƙwallo waɗansu su yi guje-guje waɗansu su tona rijiya waɗansu su tona bohol a yi gine-gine a zubar da kashi a zubar da jinin haila a zubar da ƙazanta a zubar da bola ita kuma sai ta fita mana da abinci haka su biye ita zagin ka kuta kanari kuna faɗin sharri shi kuma ya kinka fita muku amfani kuta amfanuwa kuma ku ta yaɗa ku ta watsa ƙazanta a kansa shi kuma ya watsun farne. To shi ne shi wani Allah ta'ala mai janyo mana wannan aya domin mu koma asalin sufanci. Ko da shi wannan zamanin mutane suna za ka ga mutum bai fahimci komai ba amma da an kare da kai mu yanzu ba wannan zamanin ba duk wannan nasiha da kake ji akwai wanda shi zuciya da ta riga ta samu kwaɗayin duniyar nan in har za a kawo abin da za a gyara ta wala ba zai gaba. Allah zai gaba zai zara yi ta kawo hujjoji kuma hujjojin da ba za na karya san zuciya ta kuma yake kare ba wata hujja ci ba wata hujja ci hujja da za ta amfani al'ummar a nan baki ne ita ce hujja ba hujja ta kai kai za ka amfani da ita dole mu rage yawan magana dole mu rage yawan ganawa mu rage yawan mutum kus kus kus za a yi mutum amma ba a kan ci gaban ɗari ba za a yi mutum ba a kan gina masallatai ba za a yi gidin ba a kan gina makarantu ba za a yi gidin ba a kan ci gaban matasa ba za a yi gidin ba a kan ci gaban jarida ko faida a kan wasu yan bukatu kananan kananan bukatu shi ne shi wa Allah ta'ala mai kama wannan aya domin mu koma farko mu karanta yawan ganawa mu rage yawan magana domin karancin magana yana yana ba mutum damar da zai samu abin da ake nema kuma wannan alkanu din da muka faɗa guda hudu shi ne abin da duk muridi ya kamata ya fara da shi duk muridi abin da ya kamata ya fara da shi ce domin bayan Allah sun ce man la bidayata lahu la nihayata lahu wanda bai da bidaya bai da nihaya wanda bai da farko bai san bai da karshe duk wanda bai da farko bai da ƙarshe kuma sun ce bi kadri ma ya zuku ya sanu ya amuru cinanu bi kadri ma ya zuku ya sanu ya amuru cinanu gwargwadon yadda harshen ka yi shiru gwargwadon yadda zuciyar ka za ta rayu in ka bari harshen ka yana ta magana zuciyar ka za ta rushe in ka shiru in ta zikiri sai ta farati ga ɗan sulama sai zuciya ta rayu in kai ta magana ƙarya gulma tsaye gumi ba ta kada bi sharri sai zuciya ta gabu shi ka ga mai yawo sannan sun ce bi kadri ma ka ne ta kallamu lisanu wato ya amuru jinanu gwargwaron yadda harshen da yake yawan magana ya kharubu jinanu gwargwaron yadda harshe ke magana gwargwaron yadda zuciya za ta rubuce ta lalace sannan suna ta iza kasurar ilmu kallan kalamu idan ilimi ya yawa za ka ga magana ta yi kaɗan duk sanda ilimi ya yawa za ka ga mai shi ya yi shiru ya nasu in ka lura za ka ga jahilai sun kuma magana ko fitilin fitilin nan na ɗari da ake haifar da su an jahilai ke haifar da su wanda ba karatun ba su ce su ke zuwa wurin kwatanai su ba su labarin zakare a zage su a wurin mawuni a zagi mazuri a ce yan hakika ne ba jahilai ke kai wani magana su kuma malaman tunda suna da wata bukata to an yi muwafaka zahiri ya kawo malami labarin da yake bukata sai a yi wata da shi kawai amma in ba haka ba da haka ba za ta faru akwai yara jewa yanzu yawa a cikin dalila za ka gan ana samun za ka duba ka taɓa ganin su ba ka san su ba amma su ne a gaban waɗanda suke cin kuɗin ɗari da a yau duk wata harka ta ƙungiya ƙungiya da ƙungiya ƙungiya wanda sun san suke kullowa waɗannan mukaddaman da malaman nan namu na cikin gari da nan waɗannan yaran suke kullo su in kana so ka gano ka bari wata rana za su taru irin nasu ka ɗan leƙa za ka ga yaran da suke haɗa abu ba ka taɓa san zuwa cikin gari da kuma su ne a gaba yanzu ko mawuyi za a yanzu da za a yi mawuyi ne shi ofisiya ka ga dai da muka ɗauki shi ofisiya ne kullum da shi yake kwana da shi yake tashi da shi muka rayu kuma da shi za mu mutu kuma ka duba yadda muka ɗauki shi ra'ayin nan da shi muke kwana da shi muke tashi da shi muka rayu kuma da shi za mu don Allah ya da shi za mu tashi amma wallahi da za a zo wani taron su za ka ga waɗanda za ka gani a gaba waɗannan yaran ne masu haɗa ciwatuwa masu neman musu lambar gwamna masu zuwa su kai labari a haɗa waya yadda za a samu miliyoyin kuɗi su za ka gani a gaba ba kai ba gani ka sai ka kashe amma ba ka ci da zai za a samu kuɗi wala ba ka ci wasu yara waɗanda ko ɗin ban ba ba karatun ba mutum ba talafi ga alai ni tsabar na bace ba ka daga ganin duk sanda aka wasu baki za ka daga ganin irin kusurtun za ka tuna lokacin su suna magana da malaman akwai ne sun tashi duk an haɗa wani wuri wata shigar da su gidan gwamnati ko da aka yi gidan rediyo ko jirgin har ka su dan a karɓi kuɗi a samu su na su gaba a raba sauran aikin su kenan to shi ne bayan Allah suka ce idza kasura ilmu kallal kalam wa idza kallal ilmu kasura kalam idan ilimi yayi kadan magana za ta yi yawa in magana ta yi yawa ilimi zai kadan an tambayi wanda daga cikin malamai aka ce masa hal ilmu bima salafa akthar aw yawma akthar washin ilimi a da ya fi yawa ko ko a yanzu ne ya fi yawa في العلم بما سلف أكثر والكلام اليوم أكثر لكن علم أداء يا ديو أما مدنا أيو يا ديو علم أداء يا ديو أما سرود أيو يا ديو bayan Allah sun ce man arfa Allah kalla lisanahu duk wanda ya san Allah harshen shi bai tafi shi sai za ka ga manyan shi annan har ma irin samarin mu ne yanzu ku tare da masu lalaci lalaci in ka ambato gaskan kuduban cikin tijaniya shi nan sai da yaro yana da yankin wannan jajiri mashurai ya yi cikin wannan albabul ahwali ne ta yi shakiyar banza waye ce waɗannan albabul ahwali ilin Allah suka sani man arafa Allah kalla lisanahu sai baka san wannan ba wanda ya san Allah harshen sa sai shi lillahi al'azim in mutum ya kai matuƙa an bai hankali ba wallahi tallahi zai zo kanka ko wallahi ya ka wallahi ba ta hici ba mushahadar zafin Allah ba sauki ba in mutum akwai wani da mutum ya kai wallahi ba zai iya koyi ba sai yi Allah kawai amma a shekarar da yau ƙarshe na fara zai koma cikin sunan Allah to irin wannan mu ya ba mu san shi ba ƙarshe za a zo wani baya take da karatun ya yi in ya ce ke kudi ya tsari ya narke cikin Allah ya dawo ya manta kowa ya manta komai sai Allah sai ka ce mai jahili ba jahili a cikin shahadan shahadan mu malamin ne ko da ka kasance ka ji larabci ka buga ganin shahadan mu ko kai ka ce ko ba ka ji larabci ko ba a wannan ba shi ake so yi ne saboda wa man na da sauran mustafa akara sunta duk wanda ya samu sunan manzon Allah za ka ga yawaita kawaici saboda shi wuce ka kawo mana wannan da mu sani ubangiji ya ce la khayra fi kathirin min nazwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk mitin da za ku yi da ganawa da za ku yi babu alkhairi a ciki sai dai idan mitin din ko ganawan za a gana ne akan yiwa marayu sadaka da almajirai da babaye da taimako da gina masallaci da gina asibiti da gina makarantu wannan ganawar ta yi au islahin bainan nas ko kuma gyara tsakanin mutane yanzu za ka ga sabani ya fa faru tsakanin mutane amma har sabani ya ci ya ci ya ci ya kare masu sabanin da rayu su gaji su mutu ya'yan su su gada ba wani mutum ɗaya da zai shiga abu gare ka haka ne ne wannan bayan kuma na shi umarni ne Allah لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وذاك دون مداو مجال ولا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شو رضي الله تعالى عنه يجي كندي wannan ayar kenan da take magana akan yawan ganawa da kuke a wannan zamani ko kuma a wannan lokaci sannan ya ce wannan aya da muka janyo yanzu wanda shi ya kawo la khayra fi kathirin min adwahu in kana so ka danta ka duba suratul nisa'i aya ta 114 sai ce to kuma ga wata aya ne wannan muna magana akan su muridai da almajirai da mukaddamai yanzu za mu dawo kan shehudai su kuma su kuma mu gaya musu abin da Allah ya ce in ji shehu shehu shi radiyallahu ta'ala anhu yace laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim bil isma wa akalihim as-suhda ladhi kama kana yasnauna shehu yace to waɗannan kazaman ayyuka da mulidai da almajirai suke aikatawa wai menene ya same su malaman cikinsu ko kuma su shi hallan cikinsu ba za su hana su ba الربانيون شيهني سوهي الأعبار ما لم يتكيهي وش الباشي هني سوهي أشكنسو كما باب ما لم يتكيهي أشكنسو ولن بلاكي مزوى عجيب هنا سوى an kaure yi wani kuma daga faɗin miyagun maganganu da suke miyagun maganganu ya yi yawa a cikin mutum muridi ya tashi ce wai sallah da jayi karatun alkurani jari a shagiya a yi zina a yi tata kar a yi karatu ya dinga faɗin miyagun maganganu kazamai a zagi Allah a zagi Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shi ne tambaya wancin ina shehunnan sufayensu wai kuma ina malamai fakihansu Allah ya ce a gaya muku dole ne shehunnan ciki su yi magana dole ne malaman ciki su ma su rika yin magana su hana su daga faɗin miyagun maganganu wa aka nemi soda da kuma cin rashuwa wato cin haram cin haram a dinga taro a dinga taro a dinga taro da sunan addini a yi taro da sunan ɗariƙa a yi taro da sunan faila amma ko ba za a gina wa addinin masallaci ba ba za a gina wa ɗariƙar makaranta ba ba za a gina wa failar sauya ba. Kuma da mutum ana yi. Saboda haka wannan haramun ne ake ci. A karɓi kuɗi da sunan mutane amma ba a yi musu aiki da wannan kuɗin ba wannan haramun ne. Sun shi wa jalla ya ce to Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi da wala ya hawo rabbani yuna wato da ma dai shi hannun cikinsu malaman cikinsu ko kuma sufayen cikinsu sun hana su daga wannan kazamun aiki wani abaru da kuma malamai fakihai da ke cikinsu an kauye mu isma daga faɗin miyagun maganganunsu wa aka yi soda da kuma ainihin cin haramun ɗin da suke yi da an hana su wancan maganganun sallah hijabi karatun hijabi shagiya a izina a faɗi maganganu wanda shari'a ba ta yarda da shi ba babu zunubin da ya kai shi ko kuma mu ce wanda yana gaban zunubi dan wannan kafirci ka aikata sabon Allah ka san sabo kai ka tuba wannan shi ne sabo amma ka aikata sabo ka ci ba komai ba ne wani ma ya yi a wannan kuma ya sauka daga bayi ba a maganar sabo a cikin wannan sai dai maganar kafirci shi ne Allah tabaraka ta'ala ce da bi ka ma kanu ya suna wuna wallahi abin da suke aikata din nan yayi muni matuka yayi muni matuka shirin da suke yi da barin inkarin wannan ayyuka da ake aikatawa shirin ya yi muni babu kokonto cewa barin gyara miyagun ayyuka da yin shiru a kan sabon Allah daga wurin malamai da shehannai majibitan lamari to babu abin da ya kai wannan muni babu abin da ya kai wannan kazanta domin an yi muwafaka jahili ya aikata sabo malami ya yi shiru muridi ya aikata zunubi shehi ya yi shiru to babu kuskuren da ya kai wannan jahili idan ya aikata aiki ko aikatawa ne amma malami in ya aikata aiki to umarni in aka aikata mummunan aiki in daga wurin jahili ne to zunubi ne amma malami ya aikata mummunan aiki umarni ne to da ana koyi shi akwai bambanci zunubin jahili da zunubin malami jahili ne zunubi shi kadai amma malami ne to jama'a da yawa ne za su wanda za su ɗauka daidai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana cewa ma min rajulin yujahiru qauman fa ya'muru bil ma'asi baina azhurihim illa awshaka Allah ta'ala an yaqummahum minhu bi qalbi. Babu wani mutum da zai makwabtaci waɗansu jama'a ya aikata zunubi a gabansu ba su hana ba su yi umarni ba shi ba shi Allah tabaraka ta'ala ya fusata da ya gani su da azaba baki da su. Kuma yana cewa wattahu فتنة لا تصيب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ها sannan shi wani ce to salati da aminci su tabbata a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai shiryarwa wato wanda shine mai shiryar da bayi abun kwaikwayo wanda yake cewa inna ma'asharal anbiya yukhadibun nasa bi qadri uqulihim ku sani cewa mu jama'ar annabawa muna yin magana da mutane gwargwadon hankulansu yadda za su iya fahimta suna da karkace wata kana da ilimi na tarbiyya ko ilimi na ma'arifa ko ilimi na hakika wanda za ka yi magana da mutane magana da ba za su gane ba wannan ƙarya ne amma idan magana ce ta fito ko kuma wani al'amari ne wanda yake a sabili sai ka faɗa bai gane ba wannan jahilcin sa ne amma ka ɗauko wata magana wanda kai kanka ka san babba ce ka raba ta wannan kuskure ne babba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce hadithu an-nas bima yafhamun ku rika yin magana da mutane da abin da za su iya fahimta aturiduna an tarjiwa Allah wa rasulahu kuna so ne a rinka kayyada Allah da manzon yace Allah ya ƙara wa cikamakin waliyai Maulana Abdul Abbas Tijani yadda wanda yake faɗi yana cewa manin ba saka ilal khalqi bi dunil izni yuri da wasu ba kun mutum da ya shimfada buzu ko ya shimfada dadduma ya daura rawani ya tsanci katon canji yana ba da dalila ko yana ba da alkaru ba tare da izini ba to za a koyi shi a fadar Allah kuma za a tuɗe mai imani in ji shi su da rabu duk mutumin da ya shimfiɗa buzu ko ya shimfiɗa da goma ya rawan ya ɗauko katin gari ya zo yana ba da gari da ba izini yana ba da alkaru ba izini yana koyar da lalata da shikiyanci to shi kenan za a koye shi daga fadar Allah kuma za a tuɗe mai imani shi ya ce da ƙudu lillahi da turhaji alallah wa istighfar lahu al-masjid muna neman ƙari wato daga yin jarumtaka a kan abin da Allah ya hana. Allah ce ya hana ba amma ka yi jarumtaka. Ƙarfin hali ka ce za ka yi. Sannan muna roƙon Allah ya tsare mu daga ɗaukar alfarmar Allah tafa-tafa. Ina aikin tuffa ɗaukar alfarmar Ubangiji ba nauyi. Allah ya magana ta fi magana ba nauyi. Amma ba, shi wuce bayan nan wannan wasiƙa daga bawaye wanda bai da komai fi Allah, gajiyayye wanda in kasa bin kowa fi Allah, jahilin da bai san kowa ba fi Allah, wanda ya faɗa da kansa cewa shi fa ya manta kowa in ba Allah ba. Ya gajiya ya kasa riskar zatin Ubangiji maɗaukaki. Ko kuma ka ce wanda ki kasa riskar zatin kansa da kansa. balle wani ya rike shi saboda neman buwayarsa da kuma ɗaukakarsa sai ga yi da shi ya rubuta wasu ƙarshe yana mai ibrahim yana gaya mai yana rubutawa to da ya zo nan sai ya faɗi sunan mai wasiƙar shi a shekh ibrahim bin alhaji abdullahi tijani amma shehu in zai rubuta sunan da ko zai faɗi sai cewa shekh sai ya ce ibrahim bin alhaji abdullahi tijani وكتب إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاري abin da yake rubuta ne ya ce wannan wasiƙa muna so ta sami zuwa ga dukkan masoyan su kirjanawa kai su na kasar duk inda suke a ƙauye ko a ƙauye ko a birni ko a daji ko a gari ko a cikin duwatsu ko a cikin ruwa ko a sama almajirin ne ko a ƙasa da shi wannan wasiƙar muna so ta sami da shi musamman man shamma minhum ra'ihatul haqiqah musamman almajiran waɗanda suka shafi kamshin haƙiƙa kamshin sanin Allah kamshin ma'rifa kamshin wusuli kamshin fasli kamshin tala'i kamshin faiba duka ma'anarsu ne duk wanda ya shafi kamshin haƙiƙa har ma zai iya cewa kansa ɗan hakika shi wani to in mu yake bi da gaske ga wasiƙa za ka gane mu yake bi in ba mu yake ba zai cire da kansa da kansa yanzu man shamma kususan minhum man shamma minhum ra'yatan hakikati musamman a cikin wanda ya shafi kamshin hakika to ga wasiƙa daga gare mu in har ya ce shi dan hakika ne musamman ma a hannu ɗaya ba duk akwai tsaiba yafe akwai tsaiba bitin akwai tsaiba shafi akwai duk sunayen abin amma tsaiba shi ita ce tsaiba yafe wannan masoyin shi ne a can tsaiba bitin to shi ne shi wanda Allah ke hadisa kuma ma wa aku Allah ya kiyaye ku Allah ya kare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saboda haka wannan wasiƙa kar a ɗauka wa wani sun mutane shi wani ke magana su kowannen ku a nan a zaune ya ɗauka da shi ake. Abin da ya sa muke cutuwa kullum sun san da ake karanta wasiƙa ta ce wani wasu ƴan hakika ne. Me karanta wasiƙa da ka duba wasiƙa ka kalle shi da shi ma yana ciki amma bai gane ba saboda san zuciya. Yana harbin wasu shi ma ga shi ne kuma ne duba ya ce ni ma ina da kuskure a nan ba zai duba ba. kawai sai ɗauka shi Ibrahim da wasu shi yana ganin kamar ya fi ƙarfin da tsira shi ya fi ƙarfin shi Ibrahim da masa da tsira saboda ka wasiƙar shi da kuma da shi don shi mujibuhu ila muku wato abin da ya wajabta ni in rubuta muku wannan wasiƙa shi ne ina so da sanar da ku bi an yi cewa ni Barhama Abdullahi uzi kuma uzi da fi ta kawai zai ina muku wasiya kamar yadda ne wa kaina wasiya ku ji tsoron Allah ciki da waje ku shagaltu da Allah ku watsar da duk abin da ba shi ba ku watsar da abin da ba Allah ba a zuciyarku ku watsar da abin da ba Allah ba a cikin harshen ku zuciyarku Allah harshen ku Allah abin da nake so ku yi kenan sannan ku dinga kiyaye wajibatu shar'iyya ko abin da shari'a ta wajabta ku kiyaye kar ku rika wulakantar da haƙoƙin ubangiji Allah ya fi ƙarfin wani bawa ya wulakantar da haƙƙin musamman salloli biyar ku dinga kula da salloli biyar asuba azhar da asar magriba isha'i bi mura'ati shuru'iha fi awqatiha fil jama'ati ku dinga lura da sharuɗan sallah da lokutan sallah kuma ku dinga yin sallar a cikin jama'a sannan ku dinga kula da wurdan ku na lazimi na ɗariƙar tijaniya sannan ku dinga ƙarfafa sha'anin wazifa sharaɗin wazifa shine yin wazifa a cikin jama'a yin wazifa a cikin jama'a duk mutumin da baya yin wazifa a cikin jama'a mu ne ma abokan kyakkyawar zato amma ba za mu maka kyakkyawar zato ba duk mutumin da baya wasu ba cikin jama'a kuma yana shiga cikin lamarin mu to za mu ɗauke shi munafiki baya wajiba baya zikirin juma'a ba ya lazimi ne ka da shi hannun ku ba abin da suka faɗa sunan ka banza a munafiki ne shi a cikin mu ba ɗan cikin mu bane in ku a cikin gidajen mu yake to abu ne dan ruko ne ba haifaffen gidan bane irin su ne duk abin da ka gafa ba ɗan kala da su suna faɗa a wani mawuri a wani kano akwai waɗansu ma suka yi kaza suka yi kaza su haddana su ma na ƙarya su ƙara duk saboda su ce mutuncin da ita su jami'a da bai za ka yi mamaki ya za a mutum da yake cikin gida sai ya rufa a cikin gida kowane ƙarya ya fito ya faɗa kowane abin da ba a yi ba ma ya fito ya faɗa saboda haka duk wanda yake son masa littafin da ya tabbata a cikin gidanmu kuma ya faɗi abin da yake cikin gidanmu ya kiyayi wa cikin gida ƙarya ko kada bi shan da wuya mutum a yanzu a cikin gidansu wani abin kunya ya faru a cikin gidan ya fito yana faɗi a waje in an tafiye shi ma dariya ne ce a karɓi da mutane da Allah su rutan banza ne wani abin da zai mafi yau kauce amma haka kawai ana nuna hankali kwance yanzu ina ba labari wallahi shi shi ma mun sai kaza sai kaza sai kaza wallahi ba kun labari ba ni kaza yayi kaza yayi kaza a kuma gidan kuma kana faɗin labarin a waje ba ka san me yanzu zai koma wurin ba ban ku ba kuma kana labari ai me yanzu wurin ba ban ku zai koma duk abin da kake ganin za ka rika yaɗawa kana faɗi kaza kaza wurin su masu ɗari ka zai koma to da dama ba a san sa da ita ma ita kanta ba a san za ka samu ɗan a shirarai sun yi wani abu kuma su ba asalin yin gidan ba mun gaya muku a nan cewa shari'a da dariƙa suna tafiya tare sai suka ga hakika ta yi shimfiɗa ga waɗansu jarirai a kan shimfiɗa suna kuka hakika kuma ta ba su baya sai kamar ba ta zo su sai shari'a ta ce wa hakika haba hakika yaya yara suna kuka ba za ki ba su mama ba sai dai wani kuta kalli shari'a ta ce rabu da su ba yaya na ba sai dalila ta ce haba ki kauce da mutum su ba su mama ta ce haba a dalila in ita shari'a muna nesa da ita aiki ga gida da gida ai ya kamata su san yaya na su san ku ce eh wallahi na san sun ga rabu da su kai ba yaya na ba dukkan mafi yawancin yaran da suke wannan tambaɗewar a gari suke aikata wannan alfajar wallahi hakika fata da ƴaƴan ta bane amma sai daga ustazai sun zo suna yaɗa duniya wai ƴaƴan ta ne ba ƴaƴan ta bane ita da kanta tace ba ƴaƴan ta bane ba ƴaƴan ta bane al'adiyahu wal mutakaffiruna kathirun fi kitabin haqiqati wal haqiqatu fari'atun minhum da ƴaƴan zina shegu da ƴaƴan banza tabbatattu sun kwakwanta a kan shimfiɗar hakika suna kuka hakika ka ce ba ‘ya'yan ka bane kuma kai da dokan da adalci kana ganin uwa za ta ba ɗan ne ba kuka ba ta ba shi mama tun da kaga hakika ta ki ba su mama ba ‘ya'yan hakika ba yayin iska ne ko so da haka ya kamata mutane su gane wannan mafi yawanci wanda su yi wa'azin ba sama ba hakika ba nan su kuma suna da wata manufa da ke za su kare yaɗawa saboda a kyamace ta يوم جزاه لا يجد كلا دولون ودباء الشلل فمن فعلها بنفسه مع إمكان الجماعة لم تكفه duk mutum da yake karanta waje ba shi kadai tare da cewa akwai jama'a to yace ba ta shi ba ba dai ba duk mutum da yake waje ba tare da cewa akwai jama'a a unguwan da yake amma yake shi kadai to ba ta shi ba wanda haƙi wa mutijani da yin wajiba a jam'i kafafuwan ɗari da ake tsayuwa daidai in ba ka yin wajiba a cikin jama'a to kafafuwan ɗari kanka sun kakkare ɗari ka zama gurguwa kamar nan ya bar ma zikira ko wanda muka bar wannan bayani bai yarda ba bai kiyaye ba shi ne shi ka kwantar da hankalin ka farai ka guje jani ba ba tijani ba yaudarar ku yake muna biyu ne kawai ka ji da kyau duk mutumin da muka faɗi magana cewa ga shi ko da aiwani ba a can ya ƙi kuma ya zai wa'azi a cikin ku yana cewa mun ce kaza shi wasu jari ba yana ce kaza ba in ce ƙarya yake yi ba dai da biki jami ba ba ki jami ba in kuwa ba ki janan ne ya tabbata cewa in yana yi in wani uzuri ne ya hana shi to wa kisan lam yashum ma ya ta faqi wa tasawuf bai shafi kamshin bukatuwa zuwa da Allah ba ko bai shafi kamshin dubanci ba shi wuce ina yin wasiya ga dukkan wanda ya shafi kamshin tauhidi ke bantacce shi ne hakika bi ila mata tarsu da dawwama yawan shuru da yin yawan magana duk mutumin da ya samu hakika ya samu faida ya samu tabba ya samu fana'i ya samu usuli ya samu sukuru ya samu sahaku ya samu mahaku ya samu shakku ya shuru ya mutane su kawo abu wannan zai zafi shi da zai shi za a haɗa shi abu amma kan ka nuna magana dan karin magana za ka furta wani bol su kuma ba bol ake jefa musu ba duwar ake jefa musu ke jini shi bol kwalliya ake yi sai kuma abin da ke cikin ka duka kurakurai ne so ka bar kurakurai ka kawai ka daina magana sannan shi ne ta kuma yi kiyayi ya danne da su yawan shiga cikin jama'a ba wani yin da wa'azi ba ma ya dan rabu da mutane kaɗan musamman jama'ar ammawa mahajubai gafalallu ma'abota biran kuɗi ɗan siyasa mata ƴan ƙwallo da motoci duk mota ta ɗauke an ga sunan wanda mamaki ne duk mota ta ɗauke ta ga ta ta ga shigo ai watan ne da ya wuce ya aka take ta ko ya sani amma kace da masu nan annabawa guda biyar da su sunayen sabon manzala guda biyar da san su amma ya san sunayen motoci sauce duk taron da aka shirya shi ba dan Allah ba ma in ka shafi kamshin hakika ta daina ruwa ko maulidi aka shirya in ka fahimci wata siyasa ce ta waɗansu malamai kawai sun shirya maulidi ne da sunan kasan a yanzu a kowane da yan siyasa ne suna jin yan siyasa sai su ba su kuɗi zai ce ku shirya maulidi sai a shirya maulidi da sunan annabi amma kan kan za a yi wannan haka kuke yi haka kuke yi sai a shirya maulidi amma ba maulidi ba ba na annabi bane a waɗansu mutane suka ba da kuɗi za a yi musu kamfen amma sai a ce masu yin haka ba sa tsoron Allah ba sa tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo ka ga ba za ka ga wani abu na maulidi ba sai ne siyasa kawai a can nuna wa yan siyasa su ba da kuɗi su wuce suna dariya an gama da kuɗi so da ka duk taron shi wuce duk taron da ka kalle shi ka ga alamun ba a shirya shi saboda Allah ba kar ka ji ko an kira sunan Allah a ciki an kira shi da an kira ni kar ka ji wurin ka kare kawai ka ci gaba da so ne shi kar ka in kuma ka ji to kar ka yi magana la fiya matakallu fi tawhid wal asrar amamu musamman ma magana cikin sha'anin tauhidi ke bantacce da kuma asraran ma'aifa a gaban irin wannan mutane kar ka yi واعلموا كذلك ان كشف الاسرار الربوبيه بين المعبودين اشد عند الله من الحرائم كذلك cewa wato yayi asraran ubangiji na sha'anin tarbiyya da wusuli da ma'rifa da afsaru da faida a gaban mahajjubai ya fi tsanani a wurin Allah daga shan giya da zina ka zauna kana biya mahajjubai asraran ma'rifa asraran hakika mashayi ya fi ka daraja mazinaci ma ya fi ka daraja bayyana sirrin Allah ya fi tsanani a wurin Allah daga shan giya da zina sun ce da karka na lakum fi rasulullahi in uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira da karka na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun hakika kyakkyawan abun koyi ya kasance gare ku a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama liman kana yarjullah da mai kwaɗayin kamun Allah wa yawmal akhira da kuma ranar lahira shi shi haka nan kyakkyawan abun koyi ya ishe ku a cikin shi hujjani wa sallallahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin cewa shi hujjani kana katuman da sirri hujjani ya kasance mai tsananin koyi sirrin Allah wa kana mai shirka tsirrin shi hujjani da yawa za ka je na rera wata waka za ta gina ta ne.
السر عندي في بيت له بلق باءت مفاتحه والباب مقبول لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة والسر عند لئام الناس مبذول.
يعني أنا أقول لك جنا إذا ما أي ما تفكر تجيش sai ka ja ce Allah sai ka ga ga sai ka ga na cewa la yaqtumu sirra illa kullu bi hikadin السر عند خيار الناس مكتوم والسر عند لئام الناس مقتول ba kowa ke koyi sirrin Allah ba dole ya zama amintaccen bawan Allah sirrin Allah a wurin zaɓaɓɓu bayan Allah abin koyewa ne amma a wurin tambatattu a wurin kangararrun mutane lalatattu abin tallafawa so da ka ba wai sanin Allah bane ka zauna ka dinga barin wasu maganganu kamar yadda kaga yaran nan suna yi su a wurin su sun kuwa sanin Allah a tambata ne wannan ba sanin Allah bane wa kullu inda ja'amun nas mahzun sirrin Allah a wurin wulaƙantattun mutane abin fallasawa ne ko abokin da ya baka sirri inda suka fara da zai ubangiji da baka ya san da ke sirrin ka kawara saboda ka to dalla ta asirin indiya asirin Allah a wurina fi baiti yana cikin wani daki da hukalakun yana da kwado za a yi mafatiya mabudin wannan kwado ya ɓace wal babu makafuru ɗakin kuma a kuɗi tashi a kulle ga mabuɗan sun ɓace saboda ka la yasuru sirra illa kullu fi kalli wa sirru illa al-amr la mabrur saboda ka la tasdurul ahrari kuburul asrari kira zan kenta tun bayi wato arbai makabartar asiri ala laita shi'ri hanyaran nasu ma ara ولكن صدور الآلين قبور ولكن صدور الآلين kuhuru shi kai hatta a cikin wannan bawan da ba kowa ba wanda ya rubuto ku wannan wasiƙa inda za ku kalle shi ku koyi da shi shi kan shi ya ishe ku abin koyi kamun a kai ga kai ya zuwa ga manzo Allah domin wannan ilimi na hakika wannan ilimi na ma'arifa ya kasance a wurina tun shekaru masu tsawo tun ina yawo yake da wani ilimi amma wa ma sami amini ahadun ma yadulluhu ala anna indi ilman khassan min sa'il ahbari wa jirani babu wanda ya taba jin wani ilimi wanda yake ba taba jin wata magana a wurina ba wanda zai gwada ina da wani ilimi ke bantacce akan sauran masoyana da yan uwana hatta ata amrul lahi har sai da umarnin Allah ya zo tabaraka wa ta'ala wa ahmaduhu wa ashkuruhu ala dhalika ina goge wa Allah ina kare banza a bisa kore sirrin Allah da rai. Yau cikin kaganmu mu ne shugaban malamatiyawa waɗansu waliyai ababen zargi wanda in sun kwana suna sallah raka a dubu na lafula wace gari suna cewa kofar sama ba sani. Idan da za su kwana a kaba wace gari suna cewa idan mata ya kwana. su haka Allah ya su baka isa ka kare su ba in ka tana zani ku kai shi kawai kai ta kallo ba ka da wata hujja da za ka kare su saboda hujjar su tana fuskar su da an kalle su an san su amma ba za a kai a kawar da hankali kawai to da kashe wuce to mu ne shugabannin waɗannan mutanen da ake da su shi wace duk wani wanda za a zarga baya na yi ni ba abin da kunne na bai taɓa shi ba illa abu ɗaya abu ɗaya ne ba shi na yi ba shi ne ciki shi ma dan an san maza ba sa yi da an ce na yi shi kadai ne ba a faɗa ba amma komai an faɗi wala mauni bil kubri wa tafassuki wa tahlil al harami wa qaid al harami wa islam qaid al shaykh bi khair ma alayhi biya wa tsiri wa jununi wa fa'ala li min al afali ma la yadi ya kare in fasartu billah kaga ni kai ko ne aka gaya maka to shi ne shuhur radiyallahu ta'ala ne ke faɗi yake cewa to lallai mu ne shugabannin waɗannan matiyawa malamatiyawa sha'aninmu shi ne ɓoye makamai da barin nuna karama shi ne sha'anin su waɗannan malamatiyo ba sa nuna karama kuma suna ɓoye makamansu to mu ne shugabanninsu kowane ma'abocin kasuwanci ya je yin kasuwancinsa mu kuma ya bamu da ubangijinmu duk wani abokin wani shagali ya je shagalin sa ko kuma ya mu da manzon Allah mu la nabda da'awa wa la majiya wa la khususiyya mu ba ma da'awar wato wani matsayi ba ma da'awar wani majiya ko kuma wata khususiyya wala na tamu da khalqi al-awa'id wa ifadi al-kusur ba ma himmantuwa da ke al'adu da ba da labarin kashafi domin nuna karama haila ne na mazaji yadda mata ke haila haka mazaje ma suna haila ya za ka gane hailan namiji nuna karama wannan haila ne domin mu abin lura a wurinmu shine alkashfin nurani lazzun nani kashafi na haske shi ne bukatar mu ba kashafi na duhu ba wannan duka mun yi bayani a cikin suratul nisa ko fa ayatuna fi qulubina kama anna ayatu ghayrina fil azabi mu karamomin mu suna cikin kawunan mu ne suna cikin zuciyoyin mu lokacin da wani mu yake nuna karamomin sa a gaban da yamma kun da ayo mu karamomin mu tana tare da mu li'annana warasatul muhammadiyuna domin mu magadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal walidul muhammadi ayatu fi qalbihi karamomin da yana cikin zuciyarsa ya za a gane shi ne ka kasance a kowane numfashi kana ƙara ilimi a kowane numfashi kana ƙara hali mai kyau a kowane numfashi kana ƙara zarki kamar yadda aya ta nuna sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sanurihim ayatina sannan za mu nuna musu tajallin mu da sannan za mu nuna musu ayoyin mu gabas da yamma kudu da arewa sai har a cikin kawunan su ma to mu muna daga cikin wanda aka nuna mana a cikin kawunan mu shi wai ce wa alamu ku sani anni bari'un min kulli majzubin lam yasluk ni na barranta na kubuta daga sha'anin kowane majzubin da ya suluki duk majzubin da ya ce ba zai sallah ba ba da bashi duk majzubin da ya ce ba zai nemi ilimi ba ba da bashi duk majzubin da ya ce ba zai wajiba ba ba zai lazimi ba zai kalmuwa ba ba da bashi duk majalisun da yake ba zai iyayensa ba ba da bashi duk majalisun da yake ba zai koyi da sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba da bashi aya nasu khallul hazla waqafu muhammadan wa illa kawli jara jidda barani to yace wa amma takallumu qabla al-idhn fa hadakum mubin duk muridin da yake magana a cikin ma'aiba ko hakika ko jazaba ko bala'i ba tare da ya sami izinin ya yi ba to ya sani ya shiga cikin halaka bayyananniya ya sani ya shiga cikin halaka wadda take bayyananniya kuma yin haka yana nuni ya dullu ala kalmi da awaka yake kun mutum da ka gan shi yaro ya ko ina yana maganar hakika maganar jazaba fana'i kaila tarbiya askaru to ka tabbatar shi wani ce matsayyaci ne kuma ɗan da awani makaryaci ne kuma ɗan dawa ne kuma mara kunya ne domin cewa bawa in dai ya san Allah da gaske har iya yi da gaske irin kamu in ji shehu na ce ko in ma ya shadar haskawa da mu ko dai ya ga Allah shi kadai za shi ta da mu sai da abokin tarayya in ko har ya ga Allah to fa la kalama da wallahi ba zai iya magana duk wanda ya ga Allah ko an ce magana ba zai iya ba ai ba Allah ba ko ɗakin mutum ka shiga ko mutumin da ƙasu sabje da rashin ƙarfi ka ɗauki wani kaya a ciki juna wanda za ta yi daga adda a hannu za ta yi magana shiru za ta ka'a da kayan ka ɗaga hannu ka ɗan buka kayan saranda ko ba haka bane so duk ƙarfin da ya ga Allah da gaske da saranda ne ba zai iya magana da ya ka ga yana fata wasu maganganu wai kar a yi sallah kar a yi kaza a yi lalata kuma yana kallon Allah amma shi a saba Allah ga Allah kurkun yana gani amma shi a shakiya in shi a yi zina ba Allah ya gani ba wani katon gunki ya gani kawai saboda haka in ma bawa ya ga Allah shi kare to ko in ya gani ba zai iya magana ba kuma ko ishara ba zai iya ba zai iya ishara ba wa'in ma an yi shadar halka in ma kuma ya zama halitta yake gani in ko halitta yake gani fa huwa mukallafun shar'an duk sanda aka ce maka bawa yana ganin halitta matukar ka ga babanka ka ga babanka ka ga matarka to ka tabbatar shari'a tana kan ka ce ba wanda shari'a za ta sauka a kan sai wanda ya ya tabbata cewa bai ga kansa ba bai ga uwarsa ba bai ga ubansa ba bai ga namiji ba bai ga mace ba amma wanda a matan ma yana da zaɓi magana banza magana gobe saboda aka shi wa radiyallahu ta'ala ya ce to wa gairu hadain al-mashhadain ka ga mashhadi guda biyu banda waɗannan duk mashhadin da ba waɗannan guda biyu nan ba shuhudun haƙƙi ko shuhudun haƙƙi to badilu ƙarya ne walau zanna sahibu annahu badilu ko da yaro yana zaton cewa wannan ilimin badili ne ko haƙiƙa ne to ƙarya yake wal badilu la yakunu zahiran abada badili ba zai taɓa zama zahiri ba na bane duk abin da kake takama da shi nan saba kace ai badili ne ai haƙiƙa ne a badili to me ya fito da shi waje haka ilimi ne koyayyi ne kawo shi waje a bar shi a ciki mana kaga yana nuna kalmar ma'aiki ne da da gaske ne ilimin ka da badini abin da kake badini ba wanda ya sani to wace ka bayyana shi kaga bayyana wa ka ta tabbatar cewa kai ya kake yi to za ka shi wa jallahu ta'ala ne ce ga wata waka da su ba su ke yi ne ce من سار الروح فأخشى السر معتمدا لم يعمدوه على الأسرار ما عاشا haka yake man kara ruhu duk wanda su ba suka yarda da shi za su tattauna da shi za su kira da shi bayan an gama fa afshar sirra sun ya fallasa asirin da suka yi da shi mu da bidan da gangan lam ya amalu ba za su ƙara amincewa da shi ba alal asrar a ba za su ƙara ba da wani sirrin su ma aja matakan ya rayu shi wani cewa ayyu mazlumi duk wani mazlumi idan ta kallamu da yake magana la yanalu mazida min ba zai ƙara samun ƙari ba daga gare ni ya'anni la u'inuhu ala ma ashhadu lillahi domin ni ba zan taimaki mutum akan sabon Allah ba mutum ya ce sallah hijabi karatu hijabi shan giya sanin Allah zina sanin Allah zagin iyaye zagin annabi zagin Allah zagin kowa a ce wannan ne tarbiyya wannan ne ma'aiba to ce to wallahi ni ba zan taimaki wannan mutum akan sabon Allah ba wa'adin kai ku da lura mana fi sha'ani ba'din a cikin sha'ani irin wannan masu yin wannan aikin fi man takaddama kuma a cikin waɗanda suka gabace ku akwai wanda na hana shi yin magana bayan na masa tarbiyya ya yi usuli ya ci gaba da abin da na hana shi saboda son zuciya a barci sai na yanke mata jina waka akun mata ji sai na yanke mata jina falan yanke ta a wahalaka man sami alihu bai amfana da ni ba sannan duk wanda yake sauraron maganarsa shi ma sai halaka duk irin yaran nan masu hakika masu cewa su masrubai masu cewa kaza kaza kaza a sha giya a yi kaza a yi kaza komai ne ne shi wace duk wanda ya saurare su sai ya halaka kuma su din ba su amfana da yau ba su ma bai ina na kusa kwakwam akwai halan in kana so ka gane wannan magana ta kalle da wato za ka ga kowa lalacewa duk wanda ka ya ja shiga wannan layin wani shi kan hakika ne ba zai sallah ba ba zai shari'a ba ba zai wazifa ba ba zai lazimi ba ba zai bi iyayensa ba zai shari'a ya yi zina ya yi caca ya yi sata ya aikata abin da ya ga dama ya zaɓi kowa shi wace za ka ga su ne asma'u halar ko a gidansu za ka ga ya fi kowa lalacewa gida in a makaranta ne ya fi kowa lalacewa a makarantar in a zawiya ce za ka ga ya fi kowa lalacewa a zawiyar in a unguwa ne za ka ga ba tambaɗaɗɗe lalatacce kamar shi sai ce to wannan ne almajiri ne ni kuma na ga muku salahu abid baki ya ruhu to sai a wannan ne zama almajiri ne saboda ka tune mafi lalacewa a kowane hali da'iman a kowane yaushe wa asfal maqaman sannan a wurin matsayi su suka fi kowa kasa zahirin wa batin ko a zahiri ko a batin a zahiri za ka ga talauci ya musu kanta a batin za su ka ga jahilci ya musu kanta a zahiri ba duniya a baɗini ba Allah ba wan ba wan sai ka taɓa shi ce muna bara muna karuwa kare kuwa sadaka yalla ba eh sadaka yalla muna bara muna karuwa idan za ka ba da sadaka ya yi daidai kuma za ka yi lalata shi ma ya yi daidai to kaga ya zama shi ne to saboda haka wasa'i wuce wuce ne arziki man wuce da ne mai arziki shi ne wanda ya wa'azantu da ganin wani ka shi wajen domin na ba ku misali kuma ni ne shugaban ku so da ta kungiyar da muka yi da wasu tare da ƙarshen su ya zama so da ka kuma ku ba hanya mai kyau ku ba hanyar da muka bi ni dama na ga muku za ta khairun nasi sirtu wara a wani hannu yawman almasiru basiru فإن هذا عن نهج الرسول فإنني على نهجه ما اشتفى وحديد أسير جلال لا أزال متجما وأنا بخير الخلق لست أعيد
هو اللي يجلسوا لبعنا ميتون وحب الظهور يمنع الظهور قال فليس ويا رب السياو دولنا حقيقة so suke a san su so suke su bayyana kawai a san su kuma san a sanka yana hana a sanka san ka bayyana yana hana ka bayyana wa ana kun gani walillahi alhamdu na gode wa Allah abdul hadratul ilahiyya ni bawan halar ubangiji duk wani wanda zai zo ya fuskancin banzan ya shirkancin banzan sa ya ce wishi ni yake bautawa har ma yanzu zai kiran mutane na ga musu yin Allah ne to ni na gaya muku wa ana walillahi alhamdu abdul hadratul ilahiyya ni bawan halar ubangiji ni bawan halar ubangiji ne lan nasar ku ne dera wani Allah bai tashe ba wani Allah bai taba dauka ta ba wani Allah bai yi ba wani Allah bai tashe ba suwaye wani Allah shedan nafsu hawa duniya shedan bai tashe ba san zuciya ba ta tashe ba san zuciya ba ta tashe ba duniya ba ta tashe ba haka nan nafsu ni Allah ne ya fiye kuma ya biya إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إلا اشترى المؤمنين saboda haka la uridu minkum jaza'an ba na neman wani sakamako a wani saboda haka ba zan faɗi magana da kuke so ba balle ku ji daɗi kuma abin da ba kwa so in Allah yana so zan ya muku da shi yace ba na buƙatar yabo ko godiya daga wurin lakin fi bi ajri in kuna so ku biya ni ruwan da ke so ya gane ba zai ce shi mun gode a ba nan za ka ce ba in kana so ka biya ni ko ku ji abin da za ku biya ni da shi an ta kuma lillahi billahi ku zama mutanen Allah saboda Allah min gairi iltifatin ilal hawa ku zama mutanen Allah ku daina waiwayen san zuciya to shi ne kun biya ni wata ajiyu kabla izini hawa mutabayin wannan su khabita yin maganan ma'arifa ko maganan hakika ko maganan jazaba ko maganan fala'i ko maganan wusuri kafin a yi maka izini kai maganan wannan san zuciya ce a bafi ita ko zuciya mummuna ce saboda haka fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga makazin ku shine ubangiji wato ku kashe kawunan ku tuba zuwa ga ubangiji wanda shine makazin ku ku kashe kawunan ku ya za a yi ka kashe kanka kashi shi ya ce mu kashe kawunan mu mu kashe kawunan mu da takobin zikiri ko kuma mu kashe kawunan mu mu bar zan san zuciyarta zan san zuciya shi ne ya raya mu to mu kashe kawunan mu bi mu kala mata hawaha da saƙa wa san zuciyarta kada Allah ta haya bi mu sha halatta maulaha mu kashe kawunanmu da saba kan zuciyarta wataƙila zuciyar ta rayu da ganin majibincin lamarinta fama damatin nafsu mawjuda ko huzudu halin ha mashhuda wa amali ha mamduda kai fa tasmu an tadrukkul hadratillah in dai har zuciyarka tana nan rayuwa ga buƙatar ta a gaban ta ga abin da take kwaɗayi tana kallo ya za a yi tabaka ka shiga ba da wani saboda haka fakulu an kuma fatubu ila barikum faqulu anfusakum ku tuba zuwa ga makajin ku kashe kawunan ku zalikum khairun lakum inda barikum wannan shi mafi alkhair a wurin makajin ku wa Allah ina roƙon Allah an ya ahuda bi majali qulubina Allah ya ruku da dukkan jijiyoyin rusulun ila akamal ma'rifati zuwa mafi cikar sanin sa ba jabin sanin Allah ba ba ba ba ba ba irin wannan ma'arifar nan ta ƙin yin sallah ba ko ƙin yin azumi ko ƙin yin zikiri ko ƙin yin karatu ko kuma ma'arifar da za ta ba ka dama ka ce ka aikata wani abu ba ba abun mamaki ba ne arifi ya saba wani amma ba da sunan ma'arifa ba dan mutum ya san Allah ya wani shi abin da saba wa Allah ba amma ba da sunan ma'arifa ba ba da sunansa ba ba kuma da cewa Allah ne sa shi ba saboda haka mutum ya saba Allah cewa shi alibi ko ya saba Allah shi ayi wannan shi ne sanin Allah to wannan ya faɗi har ƙasa kuma ina roƙon Allah wa yata wallana wa yata wallaku Allah ya kunci lamarin mu kuma Allah ya kunci lamarin ku wa huwa yatawalla salihina Allah shi ne mai kunci lamarin salihai wassalam na barku cikin ummiji min ila Sheikh Ibrahim bin Hajji Abdullahi Tijani da Kofi Maulana ta fara da Jabul Fatih radiyallahu anhu yace wannan daga illaki ne da Sheikh Ibrahim yake kai Ali Sisi radiyallahu ta'ala ya rubuta a cikin garin Kofi shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara yau shekara nawa kenan da yau yau shekara casa'in da ya ninety one shekara da casa'in da ɗaya da yin wannan wasiƙa shi ba yana wasiya amma da ba hannu shekara casa'in da ɗaya ba da faruwa ba shi ya sa wani daga cikin masu dagewa a irin wannan maganganu to da ai shi Ibrahim ya ce kaza shi Ibrahim ya ce kaza ya hana kaza kaza kaza kaza kafin shi ya ce baka gane wannan abin da kake gani ba wai yau ake yi abin da ya sa ka ga duniya ba ta kai ba ba ta san ana yi ba mukaddaman da suka yi amana shi Ibrahim su suka kai abu amma wannan zamani da mukaddamai sun ba mutum da rika zama suke su karantar da shi ne sun ba mutum da rika suna zama su karantar da shi ne za su baka gariga za su baka karatu za su yi maka aure za su baka abinci amma yanzu za a ba mutum gariga ko za a ba mutum kalbiya sai a fice shi ba a san ma ina yake ba sai ya ji a da ɗan banza sun koya mai lalata to sai a kama wa ko wanda ya kamata a ce in an ba da gariga an ba da tarbiyyar to kuma ana koyar da shi ya san adabu da yake da san shi mutum da yake ya san kuma na dubbanta ya san abu in ya tarbiya a zaunar da shi a karantar da shi amma yanzu kwata kwata ma an manta ma ana karantar da littattafan jarida karantar da littattafan jarida ma da shi ne hakika duk mutum da yake karanta abu da shi jarida to sunan shi dan jarida wanda a ka'ida ya kamata duk mutum da ta bashi jarida to ka zaunar da shi ka sanar da shi ita ga yadda ake karanta ta ga yadda take ga abin da shi wannan da suka faɗi a karanta biyu to da can shi hannun da suka ba ta da shi yasa komai zai faru da aka yi ba so da su yi wa ɗari ɗan ganuwa to amma a yanzu za ka zo zawiya ba ka gama kanta yi ba gobe ka zo ba ka gama kanta yi ba jibi ka zo ba ka gama kanta yi ba wani na shi wani ne ga shi na abuja idan mutanen gwamnati sun zo ganawa da shi lokacin wazifa ya yi to ranar ba za a yi wazifa ba shi ne almajirai shi in ganawa ta zama matsala ce ta al'umma ba ke da ba ne gidan ya bar wazifa amma maslahar kansa ya bar wazifa don wannan matsala ce babba
yaya almajiran za su gaci ba da yi ba
da can su shugaban dalika suna alfahari ne da ganin manzon Allah ta da amma yanzu alfahari ake da ganin gwamna da shugaban za ka ga shi hanyoyi suna rubutawa a tsofaffin takardun su sai daga su rubuta shi alhamdulillah na gode wa Allah yau ganin da yau manzon Allah na uku kenan wani ka ya rubuta yau ganin da yau manzon Allah na bakwai kenan wani ce yau garin da yau manzo Allah ya tabbatin da kuma kamar imamu suyuti wani ce yau na ga manzo Allah so gari uku da talatin da uku saboda yana alfahari da wani amma yanzu wani da shi ma yana so kabi shi da ta zo zai ba da kawai daga wata zawiya ake ne wato Allah ta ji wato da ta ba a samu kake na aka je wani da ka fi da ko Allah ta ji to malala ana da na ta ji da masha Allah da ka dani zuwa da Allah gwamna da yake kira ne ka ga mun da ji kira ne wai ana nuna ma duk cikin mu'ajjabanci ka gane ko ya kira shi abu ai nan inda ka tashi nan shekaran jiya wancan ma gwamnan wani kaza da ya zo ai nan ya zauna ai nan ya zauna ai nan da kake gani gwamnatin nan ba wanda ba ba sai dare yayi wai duk ana gaya maka cikin mu'ajjabanci ne wannan don Allah ya yara ba za su lalace ba. Sau da ga kada a yi kuka da yara. A a gyara abin da dawo yadda yake da a gani matsalolin yaran da ba zai gano.
a dawo da karantarwa a zaune
yanzu ba kana son da karatu sai dai ka je makarantun islamiyoyi ko ka je makarantun zamani amma ka je ka iske zaure inda ake karatu din nan dan da kakkan karatu wanda zai zauna a zuciya har a mutu da shi ina ke ne mafi yawancin yaran da suke hakan alƙur'ani yanzu ko rubuta ba ta fi amma ainihin shi hannunmu za su zauna su karantar da alƙur'ani a karanta a haddace a rubuta a karantar da ilman hadisi a haddace a karantar da ilman fiqh a haddace a karantar da ilman tasawuf a haddace haka ba su yaro karami zaka ga ya kalli da rida ya haddace alqur'ani ya iya tafsirin alqur'ani yana da ilimin hadisi sannan duk shurutun da yake da zai na hausa sai na zai je lalace amma da zaka ga rida ba wani bayani ba a koya maka karatu ba sannan kuma ba maganar tallafi ko da ba za a koya maka ba a inji za ka tafi gaba ka je ka koya babu in kuma ka je kai kokari ka je ka wahala ka samu hanya baban ka sai da gona sai da biyu ya fara kuɗi ka je kai karatu da ka dawo za ka fara amfana da shi dan gidan uban waye kai ba kai shehu ba ne sai kai shehu ne yake amfanarwa kuma a ce ba za a lalace ba ya ɗan shi hannai nawa ne masu amfani mafi yawancin zuwa ya rubu ba in ka ce wani sai dan shehu ne mafi yawancin shi hannun su a dawo biya su wata ne su ma kuma su suka suka samu albarka suka zama shi wannan dan me za a ce dole sai ƴaƴansu ne za su amfana ƙarya ne wallahi wallahi cin amana ne so na ina gaya wa dukkan matasa su sani da matasan da suke gaban mu da waɗanda ba sa gaban mu duk wanda ke zo mana magana ita ce yi ma kawai ku je ku nemi Allah za ku same shi duk wanda ya nemi Allah zai same shi ku je ku nemi ilimi ku himma ku toshe kullum daga duk surutar da za yi ku je ku nemi ilimin boko ku nemi ilimin addini waɗansu cikin ku su shiga siyasa idan kuka yi wannan kuma ku haɗa kanku ya kamata matasa su haɗa kai addini da shiga kowace irin kuka addini shiga a ciyayi zagin shugabanni duk shekin kalita da za ta zama suka ce da suka zama wannan abin yana daga abin da ya rage mana ƙarfi ƙabilancin zawoyi da ƙabilancin shehunai da ƙabilancin iyaye da gidansu mutum zai taso da wani abin amfani da zaciya ba zawo da yawa sai a fara kagan wasu sharroni da za a lalata nan wai ya zo da abin da ya kamata shi a zawiyar ne yake a ƙarƙashin shehun ne yake a ƙarƙashin karfiyar gidan mu yake tun da ba haka bane mu rufa shi sai mutum zai faɗin magana da in ka ce rantsa da alƙur'ani ba zai ga rantsa ya san ƙayyanki a wai wani ya taso zai wani abu shi kuma yana kishi ya mai da shi wani kishiyar gidansu so da ka bari ya illata shi da ƙasafi da shan ba wannan bane ka mana shi ba kana ga da babu wannan abu a cikin ɗari ka ko ta ƙungiya da za ta iya haɗa ka faɗa da mu wallahi ba ita yawa mu kowa kayan amfani man kowa to amma a yau kowa amfaninsa shi kaɗai yake cikin gidansu an ƙi a kawo amfani gaba ɗaya a watsa cikin da yake sujjado su ji waɗannan gaban ɗan zauniya gaban wannan almajiran shewa da gaban wannan almajiran shewa da a dawo gaba ɗaya mun yi alhuri aibun yi wa hakima a dawo a yi wani wannan shi ne kawai har ta yi gwiwar matasan ɗari ka kai sani kowane matashi ma yanzu ba zai yi tashi zai ne yi ya koya ne ma aikin banzan duk ilimin ka ba wanda zai kula da marayu wallahi zalla a cikin akwai masu amfani akwai doktoci akwai profesoci ga su nan da yawa amma an ci ambana da su wajen ƴaƴan waye su ƴaƴan waye su ba su da amfani
su waye sauran yan koko abokan zaman musulmi ya zo da wani magana wai kai dan waye in kana da amfani zo ku ci amfani da kawai amma mu a ɗan gaba kai ba ta amfani ka ba kai dan waye kuma abin da ke babu kunya da mamaki da tausayi mafi yawancin ƴaƴan da suke waɗannan waɗanda suke da wannan za ka yi suke suka ba su da nauyi ko roƙo ne kawai ko roƙo ne amma suke wannan abu ko za ka samari yana biya ko kowa ya dawo ya zama ku cire tsuriya a zuciyar ku cire nawa ku tashi ku nemi ilimi dan ina biya muku kalla yanzu ko yanzu ko yanzu a wannan zamanin namu kuna so ku yi karatu makarantar da za ku yi karatu ta gagare ku to ku auna daga bazan da ƴaƴan ku da ji kuɗin ku na su kan kar ku manta fa akwai ɗan sauran makarantu har yanzu ba ku kuma ku dan iya nane kuma abin yana ƙara lalacewa yana ƙara lalacewa to nan gaba yayin da za ka fara zama shi sai dai shi wata makarantar su ba ta nan gaba masallaci wani uku ya hankali ba ƴaƴan ku sun taso ba za su shiga masallaci ku ba dan sun ko ku sun waye ba za su shiga masallaci ne yayin gizo gizo ba wallahi masallaci ne in su za su shiga da kafet amma dai ne a yi farka ne ko ko farko sun kuma sun je ne an kafin gana me gadi ba shi da albashi ya gaji ya kwanta fanka uku ya ji ya fi da wace gari ya ci a mai tabbata da so wannan ni na mamakin wannan abu so ni ina gaya muku ne ku ku tashi kawai ku kuma ku tashi ku neman ilimi kuma in kuka samu ilimi duk wanda su kusa da ku ku amfana da shi kar ku yi da'awa kar ku zaɓi kowa ko wanda ba ta yi ɗari kar ku zaɓe su ku ta amfana da kar ku da mace ai da'awa suke yi ai suna da awar shi huta ku so da kuma kawai ku ta amfana da kai ranar kiyama Allah zai tafi kar ka shi ba ranka ba malami ba ne ko mafi yawancin waliyai wasu iyayensu manoma ne wasu iyayensu makiyaya ne su ne suka yi himma Allah ba su da dan me za a ce wai ka gudu dan me za su yi himma kawai kuma duk mutum da kaga za ka bi shi zai fara ba ka mishi duk mutum da kaga ka ka yana nema ya ma wani ne sai kai kawai yanzu kai ba bawon ka bane saboda mafi yawanci yanzu ana mai da muridan shehu radiyallahu ta'ala da tamkar bayi tamkar bayi mutum ba za a bar shi ya yi himma ya yi ma abin da ya kamata ne ba ya ce za a juya shi da ƙarfi da yaji duk mutum da ta juya shi ya juyu wallahi bai san ƴancin kansa ba murid tijani hurri fi nafsi min bainil muqaddimin haka shi ne duk mun yi tijari yana da yanci a kan kan tsakanin mutane ita ba an jiya ta ba kauye ne kawai ka san ba kauye ne ya zo aka tare ta a mota sai ka ga polis na wasa da shi amma dan boko ya dubu magana ɗaya biyu zai wa polis kawai yi ta nan za a kashe shi wuce ya san kai shi a san yancin kansu amma da an gama bawan Allah ya nuna ɗan kayan noman shi daga daji sai a sauke shi a cuce shi a ba shi kayan kuma ya ba da kuɗi sannan wuce to haka fa yanzu ake a cikin ɗan in ba ka da yanci ba ka san kanka ba sai a mai da ɗauri bawa to za ka kowa ya san yancin kai in kai abu mai kyau karka bayyana wani juya wani ne zai baka labarin kanka a ce kai dan hakika ne ko kai dan wani an daɗe ba shi hakika ba barazana ce ba kawai a ajiye ka wai dan a cuce ka ai ma zalima ne ba shi ma wani dan hakika in aka ce dan hakika ne ka ce ba ɗaya ba ce ma hakika ka ce kai dan hakikoki ka ce ba ba hakika ne ba ce ma dan hakika sun je tun banza sun je tun wani يا ربي يا رب يا رب يا كبر وكن مجيبا لنا يا واحد الاحد يا بر يا وكر يا عين الوادي اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد اجد بين الوفر الشر وهو ابدا يا من لا شجع الواقع ولا يلد انت الرياض في كل قائد وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرش بأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نفر ولا حصل كل قبل من قبل مكاوي سيدنا محمد طاهر الانصاري احمد صل وسلم على خير وعلى سيدنا محمد الآلي أسر الجلد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على جنب محمد wannan gida ma abokin wannan zamani muna roƙon Allah Allah ya kara masa lafiya kamar yadda Allah ya haɗu da ciyawa ne masa addu'a muna roƙon Allah ya karba kuma muna da babban bako a dalili shi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo mana wannan yammaci cikin wannan zawiya ne albarka za mu ba shi abun magana domin ya amfana da mu kuma ya mana addu'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم